أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan lokaci wanda yake mai albarka wanda yake lokaci wanda ake karantar da yan uwa ko kuma wanda yan uwa ake karar da su gaba game da abun da ya shayi sha'ani na addinin musulunci muna fata Allah maɗaukin sarki hidatar da mu sannan kuma muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya ma wannan lokacin shi ƙara mishi albarka sannan kuma muna roƙon Allah maɗaukin sarki Allah ya datar da malam kuma shi kare shi da tuntuɓen halshe Allah ya sa shi faɗin daidai sannan mu kuma Allah maɗaukin sarki shi arzita mu da aiki da abun da malam zai karanta da malam barka da zuwa barka barka akan kuma malam sannu da aiki sannu sannu sannu sannu to yan uwa kamar yadda muka saba insha Allah muna tare da wannan babban bakon namu kamar yadda muka ce da yake mun ce barciya bako saboda malam ya zama dan gida kwarai ko saboda duk gajiyar ma an sabke an zama har ya sadi ya sadi da yan kwandi haka
to Allah ta'ala ya saka ma malam da alkhairi amin yan uwa insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala a wancan lokaci ko kuma in ce jiya mun malam ya karantar da mu ababuwa da dama a yau gabanin mu ci gaba na san malam bai rasa abin da zai danyi mana bayani kan din mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da ƙara jinjinawa a gare shi da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya eh matashiya da zan yi shine akan mas'aloli da suka gabata kaɗan na farko matsala guda da ta zo cikin ilmumukan hadisi da muka ce ya kamata ɗalibin ilimi ya binciki littattafan da suka fassara hadisi muka kawo daga cikin sharhi akwai sharhi na ibn battal to mun ce sharhi ne na sahih muslim sharhi ne na sahihul bukhari mu ce bukhari na sai mun kace muslim ko ba haka ba abu na saboda amana ilmi amana ilmiya kwarai da gaske dole sai da haka abu na gaba kuma shine abin da ya shafi mas'ala ta alqada da mun ka kawo muka ce ramka abu duk da yake tana ɗaukar aikata ibada cikin sallah ta zo a cikin alkur'ani haka amma wani lokaci tana nufin ramko to mun manta akwai ibadodi sun kasu kashi uku akwai ibadar da ana iya a ramka ta kamar salloli biyar ana iya a ramka su idan lokacin su misali ya wuce an gane ko duk da yake akwai sabani kan in mutum ya bar sallah da gangan zai yi sakin sallah ko zai istighfari maganganu na malamai amma almuhimmu dai akwai zancen ramko to akwai ibadar da kuma ita ba ta da ramko kwata kwata ko da ba abun gashi ko da ba a yi ta ba in ta kubce shikenan ta wuce sai ta wuce misali suna ba da misali da sallar juma'a idan mutum ya rasa sallar juma'a bai samu raka'a ko guda ba to kaga dole azhar zai yi sabanin yan qur'ani da suke cewa zai yi sallar juma'a kuma su bu su yadda za a yi sallar ba ba su kawo dalilai a cikin alkur'ani ko raka'a nawa za a yi ba da sauran haka amma kaga wajen ramko sai suka zabu da suka ce a'a wai za a yi raka'a biyu ne an gane ko babu dalili kaga wannan abubuwa ne na Farko, soki son- burusu son rayuwa ba na'am Mm.
akwai kuma abinda malamai suka yi sabani kan ramkonsa sallar idi jamhurin malamai suna ganin cewa in idi ta kubce ma ba zan can kai wata idi ko raka'a biyu kai kadai amma kuma abinda malamai suke cewa imamul bukhari shi yana da ra'ayin cewa in ka zo ka iske liman ya kare za ka iya yin sallar ka kai kadai kamar in mutum ya riske Eh, kana zuwa masallaci ci an sallame an sallame eh an sallame shi ake zance ai dama eh, sai ka tashi kenan yawo sai kai taka to sannan kuma ah, akwai ibadar da ita ba a yin ta sai dai a ramka ta Mm-mm,
Shi babban ne- magana shi an babban magana mace mai haila a hana ta yin azumi to amma sai dai ta ramka abu na gaba kuma sai qadiyya ta karshe kafin mushkicin karatu mu na usulul fiqh shine abin da ya shafi al'amru umurni Mhm.
malamai akwai eh, al'amru akwai qadaya wanda mu ba mu dan faɗe su ba kuma suna da muhimmanci Na.
mas'ala ta farko shine shin shi umurni hal eh, al'amrul mujarrad idan umurni ya zo daga wajen Allah suka ce to yufidul wujub Mhm.
Mm, al mujarrad anil qara'in kenan umurni ya zo asalin sa ya zamanto wajibi sai an samu dalilin da zai juya shi daga wajibi Mm.
an gane ko aqimus salata ku tsayar sallah matsayin wajibi sallah take sai an samu dalilin da zai nuna cewa sallar ba wajibi bace Na.
an gane ko wannan kuma shine al-aslu fil awamir a cikin alqur'ani da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka inganta mas'ala ta biyu kan al'amru shin hal yaqtadi al-fawr aw la yaqtadi al-fawr kamar an ka umurce ka shin ya kamata kai gaugawa kai koko kana iya yin jinkiri wasu malamai suka ce kana iya yin jinkiri kamar in ya zama to muwassa ne irin sallah ta salloli waɗanda lokacin su yana da fa- eh, faɗi waɗansu malamai suka ce a'a gaugawa ita ce asali sai in ba a samu damar yi ba Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin Adwa'ul Bayan rahmatullahi alaihi yake cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul A'raf آه، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم yana yiwa ajalin su yayi kusa kenan su gaggauta yace wannan ki nuna cewa umurni yana ɗaukar wajibi Na'am.
ko yana ɗaukar gaugawa Mm.
to sannan kuma uh, mas'ala ta gabashin halil amr yufidu takrar yana nufin za a maimaita to waɗansu malamai suka ce al'amrul mujarrad la yufidu takrar in ni ce ma je ba shi ke nuna ka je kullum ba sai an samu dalilin da kullum ana yi Mm.
an gane ko da an ka ce aqimus salata ku tsaye da sallah to ba a ce ku yi sallah ba to tsaye da sallah yana nufin ayita to amma yana nufin maimaici wasu malamai suka ce aqimu iqama tana nufin ayi yau da gobe da jibi da gata wadansu malamai suka ce a'a aqimu salata a tsaye da sallah ayita da kyau a bata haƙoƙinta na farille da wajibai da sunnoni an gane ko Na.
amma eh, misali eh, akwai abubuwan da suke nuna ana yin sallah lokuta aka bata lokuttanta sannan kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da maimaita sallah eh, don haka wannan yake nuna cewa tana nufin wato kina an samu dalilai na waje amma ba cikin umarnin aka fahimci haka ba sai qadiyya ta karshe mai muhimmanci shine umurni idan ya zo an gane ko hani ya zo sai umarni ya zo bayan shi to daga baya kuma wani umarni ya zo to me yake nufi waɗansu malamai suka ce eh, yufidul wujub yana nufin an wajabta abin waɗansu malamai suka ce a'a y- yarji'u ila ma kana alaihi zai kuma zuwa ga asalinsa ma'ana yan abu wajibi na sai aka hana ka daga baya aka sake baka umarni to ya koma wajibi idan abu mubahun ne sai aka hana ka daga baya aka baka umarni to ya kuma mubah din shi kuma shine abinda malamai suka rinjayas kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa idza halaltum fastadu idan kuka uh, kare aikin haji kuna idrama ku yi farauta yin farauta ba wajibi bane ko ba haka ba Kwarai.
to da yake aikin haji ya zo sai aka hana daga baya kuma aka yi umarni to ya koma mubah bai zama tuwa wajibi Na.
ina fata an fahimci ni Na.
to shine dai zance mafi inganci a cikin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri wannan bita kenan Eh, haka.
suki ne suka ce ma waiwayi adon ta adam tafiya gaskiya ne amma in ba a haɗu ba gaskiya kuma in ba a yi tuntuɓe ba ko- kwarai ko ai ai yi waiwayi an haɗu ai kaga ai kuma ko ya kuma tsina- ko ina kuma ba an ta- kai tuntuɓi ko ka an yi ko an ka kabari da wani abu
lalle ke do do nan nan bai za ado ba ya za Allah ya saka da alheri Amin, Malam, amin.
insha Allah Aha.
to da yake matashiyar magana mai wa shine abin da muka tsaya akan shi ko kuma za mu tashi akan shi shine saddu zara'i na'am to to malami malamai suke ne idan suka faɗi wa saboda wannan so da yawa kalima hatta zamo mu mutane a- mashahura na'am ana ta saddu zara kara eh, to mu wasan malam shi muna bayani me ake nufi da wannan kalima to abu na farko shine kalimar kalima biyu ce saddu shi na nufin toshewa shi yasa ake kiran abin da ya kange waɗansu abu sadda an gane ko aj'al wato sanya tus abin nan waja'alna min baini aidihim saddan ko suddan don ana karantawa da shi mun sanya abin da ya toshe kenan to saddu shine toshewa الذرائع kuma jam'i ne na zari'a zari'a da zalun ko mu ce zal wato azzari'a hiya alwasila hanya to shine saddu zari'a ko saddu zara'i azzara'i jam'i ne kina a toshe kafa ta banna to wanda kuma malamai duk da sun yi sabani akan waɗansu matsaloli amma dukkan su suna aiki da ita misali kuma akwai dalilanta cikin alkur'ani mai girma wala taqrabu zina Allah ce ka ku kusanci zina Allah bai ce ka ayi zina ba saboda hanyoyin zina za su kai ka gami ka aikata zina an gane ko yawwa har masu shi'ar suna haɗin matakai na zina waɗanda da kansu ake farawa nazratun fabtisamatun an gane ko fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u nazratun daga farko kallo ne fabtisamatun sai murmushi kenan kowa ya gane kowa an gane ko eh fa salamun sai a sallama mu juna ayi magana fa kalamun sai ayi magana fa maw'idun sai a dauki alkawali fa liqa'u sai a hadu to kaga dai saddu zara'i dole a toshe duk hanyar da za ta kai ga zina inda akwai iko abu na biyu wanda malamai suka fa hujja da wannan da ayat take cikin suratul nur ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku inda kuka yi imani kak ku bi hanyoyin shaytan muka ce to asalin khutuwati jam'i ne na khutwa khutwa kuma tana nufin zambiya kenan kak ku bi zambiya zambiya na shaytan ko taki taki na shaytan domin shaytan ba zai halakar da kai lokaci guda ba amma zai jawo ka kadan kadan kadan kadan ina fatan an fahimta irin al'ada ta masu kuɗi da masu mulki za su barka ka rinka yin banna kaɗan kaɗan kana ganin kamar ba su sani ba sai ta yi yawa sai su nuna maka don ka zamanto bawon su duk abin da suka ce dole za ka biyayya to haka kuma malamai suna kafa hujja da ayar cikin suratul an'am wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu allaha adwan bighairi ilm kada ku zagi waɗanda suke ambaton wani wanda ba Allah ba ku suke suke bautar wani abu wanda ba Allah ba ko su kafirai din wasu sun fassara da kafirai kenan kakku zage kafirai ko kuma kakku zage gumakan da suke bauta ma fa yusubbullaha adwan bighairi ilm sai su zage Allah ba tare da sani ba kenan ma'ana in dai zagin allolin su zai za a zagi Allah to sai a bar shi saboda amma zagin allolin su abu ne wanda yake na da kyau to wannan shi ake kira saddu az-zara'i a gurguje wallahu ta'ala a'lam kenan wannan kenan malam tabbas kaga kamar yadda kun kai bayani kenan zagin allolinsu ba matsala na amma saboda shina iya kaiwa a shazan abin da ya wuce inda zai zai iya kai inda ya kai eh kwarai ko za su koma su koma zagin ubangiji saboda wauta saboda wauta eh sai suna ganin kamar kai Allah su kaza gaba da kai ma su zagi naka duk da yake Allah shi misali kowa ya da akwai Allah to amma sai suna son su huce hushin su akan ka eh to kaga kakka jawo ma kanka matsalar da tafi karfin ka
kuma wannan yawanci duk shine irin masu biyan mazahib din nan musamman malikiya yawanci malikiya suna gina an gina mazhabin nan akan wannan akwai sadda zara yana da yawa cikin malikiya eh yanzu misali zaka ga kamar sallah ta farilla malikiya suna hana ayi sujudu tilawa sujudu tilawa kamar ayoyin da akwai sujira cikinsu akwai sabani dai guda goma sha biyar ne dai adadinsu to kaga su malikiya suna ganin cikin sallar farilla ba a yi wani sai shiga a ya za a ce akwai abu cikin qur'ani da hadisi misali kuma wani zai ce ba za a yi ba su ko abin da suke kallo idan mutum ya je yayi sujada kai tsaye tunda ita ba a ruku'i ana iya cewa subhanallahi sallah ta lalace to saddan lidhari a don ka sallah ta lalace shi yasa suka kawo wani to amma wanda bai fahimta ba sai ce malikiya kamar sun kawo wata sabuwar shari'a da masaloli da dama yawa sittu shawwal kin da malik yake ganin cewa don kan mutane su tsammanin azumin farilla ne ko wajibi ne na'am to kaga ma ko cikin nasoshi zaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan in tsananta ma al'umma ta ba da sallar isha ina kai ta tsakiyar dare wajen karfe tara da rabi zuwa goma ba don tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su da aswaki a kowane lokaci duka irin waɗannan saboda ka abun ya zan wajibi sallah ta tarawih kaga dan ka a tsananta wata rana bai fito bai ce dan ka ta zamanto ina tsoron a wajibta muku ita dan haka dai abin yana da misalai masu yawa abin da ya faɗi dai gare shi faɗi gare shi sosai inda za a ci gaba da misali sai ya kwashe mana ma zai kwashe zai kwashe lokacin ma ba a kare ba yanzu ko yanzu kusan guda nawa an ka abun nan haka ne wallahi Allah ya saka da alheri ma amin to malam amalu ahlul madina na'am me ake ne amalu ahlul madina wannan malikiya kai suke da shi su kadai eh shi yasa wani malami a kasar Libya ana kiransa Fatih Zaklan babban malamin fiqh na yana da littafi usulul ahkam yana da kuma littafi المسائل التي اشتهر انفراد إمام مالك بها إمام دار الهجرة shi imam malik yana ganin cewa idan bai samu nassi na alkur'ani ba ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wani abin da yana komawa zuwa ga abin da mutanen madina suke suna yi saboda nan sahabbai suka rayu kuma ba su yi nisa ba da gushewa to kinan kaga abin nan tana yiwa abin da suke aiki da shi akwai dalili akan sa amma sauran mazahib sun saba mishi akan wannan na fata an fahimci ni shi kadai yake da yawwa da haka waɗannan masail ki mutum sai ya nemi littafin ya samu ya gansu ya karanta su Allahu a'lam Allah ya saka da alheri malam amin abu na gaba maslahatul mursala na'am to al maslahal mursala mun yi bayanin ta ba sai mun maimaita ba can wajen al istislah mun yi zancen ta maslaha ce wadda shari'a bata watsar da ita ba kuma bata yi nassi a kanta ba mun ba da misalin kamar maye sifa ce wadda shari'a ta riga ta nuna cewa abu ne wanda yake ya haramta kenan duk abin da ke sa maye sai zamanto shari'a ta hankalta mishi maslaha mulga wadda aka jefar da ita mun kawo misalin mutumin da yake yayi rantsuwa aka ce kafara shari'a ta ba shi damar ko ya ciyar mutum goma ko ya yi abinci na mutum goma ko ko ya kafara to sai ɗansu malamai suka ce a'a in mai kuɗi ne kawai a ce ya azumi saboda tana yiwuwa wajen ciyar da mutum goma abin ba zai bashi wahala ba to sai malamai suka ce wannan maslaha an yi ilga'inta saboda shi kanshi cikin ciyarwa akwai hikma waɗansu za su samu abinci cikin tufatarwa akwai hikma da haka baka cewa za a wajabta ma mai kuɗi ɗaya daga cikin waɗannan koko kafara to raqaba yantar da baiwa sai su ce to shi mai kuɗi ba a ce yantar da baiwa an gane ko yawa don haka wannan maslahakin ba a ɗaukata akan bayanin da sun ka tafi cewa kowa a kalli halin shi in talaka ne a ce mai misali ya ci ya yi abinci misali an gane ko ko ya ce yanzu in talaka ne kwarai ba yadda za a yi da shi sai a ce ya ciyar tun da abinci kaɗan ne amma in ma talaka ne wanda ba talaka ba ne sosai a ce ya abin nan yi komple goma ya ba da sutura goma a dan tsananta mishi saboda kada ya faɗo to duk da yake an kalli cewa ya riga ya rantsuwa amma shari'a tun ta ba shi dama to ba a cewa a tsaya da shi akan guda a kalli halin shi na dukiya ko rashin dukiya ko abin da ya kama da haka to wannan ita maslaha ce wadda mulgha an jefar da ita sai maslaha mursala wadda mun yi bayanin ta kamar aikin empo da aikin duwan da muka yi bayanin cewa za a kalli ƙasa in tana da hali ba sai an karba ba ko ko adibi in za a karba din in ƙasa tana da arzikin ƙasa me ya kamata a karba kuma kowa a kalli abin da ya kamata ya bayar saboda duk waɗannan kuɗaɗen da za a tattara a yi mutane aiki wannan ita ake kira maslaha mursala waɗanda suke cewa haramun ne a karbi kuɗi ga talakawa a'a ba mutlakan bane saboda mi saboda gwamnati in babu kuɗin biyan ma'aikata wa zai tsaya shi makasa aiki babu ƙasa ta rushe kenan to wannan su ake kira al-masalihul mursala kamar misali musabaka ta alkur'ani wasu sun kai ta wajen maslaha mursala an gane ko saboda tashji'i ne na dalibai an gane ko wadansu kuma daga ciki sun ce a'a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani ya zo ya ba shi auren mace saboda ya karantar da ita wadansu ayoyi kina wannan ya halatta min babil ja'ala a ce duk wanda na farko yana da tukunci mai tsoka kamar yadda ya zo a cikin suratu yusuf da aka ba su ja'ala suke cewa قالوا أبنا ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كاغا وند كاو wannan ma'auni na annabi Yusuf da aka sanya cikin kayan dan uwansa an kace wanda yazo yana da raƙumi da kayansa ko kuma himlu ba'ir ana nufin yana da kayan raƙumi amma dai nafazi ya zo da kayan raƙumi amma dai ana nufin raƙumin da kayansa to kaga wannan sai zama to min babil ja'ala tunda an ce za a ba mutum tukuici sabanin wanda ke cewa musabaqa bid'a ce kaza kaza kaza kaza ko ta zamanto min babil ja'ala ko ta zamanto babi na wato a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sa tukuici game da karantar da alqur'ani ko kuma abin na hadisi yana cin sahih al-bukhari da yace wa habtuka ha bima ma'aka min al-qur'an to sannan kuma ko kuma ba dauke ta min babi al-maslaha al-mursala wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri Allah saboda muhimmancin tana ai sai mun ka sake dawo haka ne gaskiya akwai bayanai bayanai da dama kwarai ku da mutane suka shi jahilta na'am suna kokarin bid'atan da su don saboda masu duk waɗanda suke bid'a da an kafa musu hujja to sai su kuma zuwa ga maslahal mursala inda aka ɗauko wani abu na addini wanda dama shari'a bata hana shi ba bata kuma ilga'in shi ba sai su ce to ai kuma kun aikata kaza sun manta da cewa ita bid'a kagar wata ibada ce ita ko maslaha mursala a'a abu ne wanda za a yi don saboda ci gaban al'amari bai saba manasi ba aza dokoki a makaranta na wanda ya laifi ga laifinsa ko ko an hana in ka ƙara minti goma ba za ka shiga ba ai babu wani nasi da ce haka Ba.
amma saboda kiyaye wa karatu na an ka kawo irin waɗannan dokokin gaskiya ƙwarai. Allah haka nan ne Ƙwarai.
wallahu a'lam kenan abu faɗi gare ta malam ita ma wannan.
a duk mas'alolin usul fiqi mallan haɗi gare su mai yawa kowace ana iya fitar da dubban bincike a karkashin ta Subhanallah.
ba ma bincike guda ba to dibi ko wanda an kai na jiya Mhm, mhm.
ga ma shi yau ɗin ga shi haka ma.
ya sake dawowa ya sake kuma zai shiga cikin abubuwa da dama ikon Allah eh Mm.
yanzu kera jiragen sama mota da abun ga babu nasin da yace a kera mota maslaha mursala ce abu ne wanda zai amfani mu haka ne in ka ce ba haka nan ba kenan kar a hau mota kar a hau mashin kada a a hau keke kada duk na'ura salula a daina amfani da ita Mhm.
an gane ko rayuwa ko a'a za ta yi a su da kansu masu da haka na sun ƙarya suke Mm.
su da kansu suna faɗi ne saboda eh, jin son daɗi ne eh rayuwarsu.
ka san Mm.
akwai mai son sai ya saba mutane saboda ya ci mutuncin su ko ya nuna ba su iya ba subhanallah eh, ko kuma akwai khalif tu'raf ka saba dan a san ka kwarai ko eh.
tunda dole in ya saba in ka dole saba sai ma an- dubban mutane ai zaka ba mutane Ah, mamaki ƙwarai.
an ce wani yayi amfani da wannan ka'ida a makka ya je makka sai ya an kaɗa mai ka'ida khalif tu'raf Eh.
in dai kana so a san ka to ka saba ma abinda mutane suke akan shi Eh, eh.
kawai sai ya ce to shi a gwada mai rijiyar zanzam da aka je aka nuna mishi rijiyar zanzam kawai sai da ya bari hankalin mutane ya dauko sai ya hitsari cikin ta Eh.
to duk aikin hajjin nan sai da aka ce jama'a ga wani abin mamaki wani ya hitsari cikin rijiyar zanzam Inna lillahi wa inna- Kai, subhanallah.
Allah ya kyauta amin amin Allah ya saka da alheri malam amin amin malam akwai wani abu da malaman usul suke ce ma shar'u man qablana na'am shar'u man qablana ana nufin shari'a waɗanda suka gabace mu Mhm.
to ita in muna son mu fahimce ta sai mun kasa ta gida uku ta wato shar'u man qablana akwai shari'a ta mutanen da suka gabace mu kuma ya zo cikin shari'an mu an umurce mu da shi to wannan ba nan na ake sabani ba domin misali eh, a cikin attaura an zo da kisasi inna an wato wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas na'am an gane ko mun rubuta musu ko mun wajabta musu a cikin attaura su yahudawa fiha a cikin ta annan nafsa bin nafsi wanda ya kashe za a kashe shi wal anfa bil anfi in mutum ya cire hancin mutum kai masa rauni za a yi masa wal udhuna bil udhuni haka in mutum ya ma kunyar wani rauni za a yi mata sa rauni an gane ko ko ya cire ta za a cire tashi wa wa sinna bis sinni eh, da kuma in mutum ya cire haƙoran wani ko haure za a cire nashi to kaga wannan kisasin ya zo a cikin attaura to cikin qur'ani kuma sai Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu an samu ku kisasi Ta.
fil qatla a cikin al'amarin kashi to ko da matsalan fil qatla annan nafsu bin nafsi dan wannan can eh, qur'ani bai kawo shi ba Mm.
sai ya zamanto kashi a kashe can cikin attaura ya zo amma kuma cikin shari'a mu ya zo kenan wajibi ne akan mu.
wajibi na kwarai to sai kuma kai so na biyu shine wanda shar'u man qablana ne amma mu ba a umurce mu da shi ba na'am misali zaka ga cewa cikin wata shari'a an zo da wani abu an shafe shi a wata shari'a daga ciki misali zaka ga eh, annabi isa ma da ya zo wasu ababe da a cikin attaura sai ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum na zo ne in halatta muku sashen abinda wato aka haramta muku duk da su malamai sun fassara ba'd alladhi hurrima alaikum kull alladhi hurrima alaikum duk abinda an ka haramta muku wannan fassara kuma tana da nisa kuma tana da kuskure don idan an ce duk abin da an ka haramta musu shi ya zo ya halatta musu shi to daga cikin abin da an ka haramta musu kisa kisa cikin attaura an hana kisa in an ce eh, injila ta halatta kisa wanda yana daga cikin dalilin da yanzu wa kasashen da yanzu suke jagorantar duniya eh, suna da ilimin kere-kere shi yasa suke ta kashin mutane suna aiki da wannan fassara da aka ba su cewa an haramta musu duk abin da an ka haramta kenan suna da damar su kashe duk wanda suke so a duniya wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan da Yau kyau ka fassara kan kwarai da gaske kwarai da gaske wannan fassara ba ta yi ba ta cewa ba'adu bi ma'ana kullu duk da yake a larabci wani lokaci ba'adu tana zama kuwa bi ma'ana al kullu an gane ko na'am eh, eh, suna kafa hujja da wani baiti ya ce innal umura idza abin nan shubbanu dabbaraha duna shuyukhi tara fi ba'dha khalala idan al'amura yara suka kitsa su ba tare da tsofi ba to zaka ga fi ba'dha sai an ka ce fi kulli haiki nufi a cikin su dukka za a ga akwai tasgaro akwai illa da haka wannan fassarar dai tana da rauni suna kafa hujja kuma da ayar da ke cikin suratu ghafir wa in eh, abin nan na maganar eh, wannan mutum da ya mus- ya yi imani daga cikin alu fir'auna yake cewa wato eh, in ya kus- abin nan yake cewa abin nan wa qala fir'aunu dharuni aqtul musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum an yuzhira fil ardi al fasad wa qala musa inni u'udhu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawm al hisab wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum in yana da gaskiya sai aka ce to sashi wasu sun fassara da kullu alladhi ya'idukum duk abin da muku alƙawarin zai same ku zai same ku an gane ko saboda abin da musu alkawali ko su ganshi duniya ko su ganshi lahira kenan duka yake nufi wasu malamai suka ce a yusibkum ba'd alladhi ya'idukum sashen abin da muku alkawali zai same ku ma'ana a nan duniya sashen zai same ku sauran kuma sai lahira ina fata an fahimce ni yawwa to kaga fassarawa dai da irin wannan akwai kuskure shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sanin ilimin kiristanci na duniya dr munkazu sakar wanda ya karantar da mu a ma'ahad na rabitul alamul islami ya yi doktorakin shi ma akan waɗannan littattafan da majistar kinshi yana da littafi halil injil kalamullah halil taura kalamullah shin at-taura maganar Allah ce shin injila maganar Allah ce ya kawo cewa sun ka ce annabi Isa mubtilan abin nan namus al-qadim ya bata dukkan ka'idodin da sun ka zo cikin attaura kenan ma'ana duk abin da a cikin attaura ya halatta shi kenan sai zaman to kashin mutane ya halatta wanda shi ne yanzu ke aiki da shi suna halakar da mutane babu kakkautawa mutane ba su fahimci asalin wannan akida ba Allah ya muna mai kyau kenan mallin kashin gada suke kenan su ganin suke so eh halaliya ne halaliya ne su suna ganin ya halatta gare su wani lokacin kuma wasu basu ma yi kristancin ba kuma basu yi imani ba da waɗannan littattafan amma saboda duniya suke so sai su ga ya halatta su yi amfani da ita akwai filozofi wadda ake kira la fin justifie les moyens alghaya tubarriru alwasila an gane ko wai ma'ana hanyar da duk za a bi a kai ga cimma buri to ta halatta shi yasa yanzu kaga suna sai da makamai ana hallaka mutane suna sai da makamai ana tada tawaye don saboda su tsaci arzikin kasashe dan adam bai da wata kima dai a duniya saboda wannan hanyar da suke bi filozofi ta ana karantar da ita theory a can wanda kuma shine sababin halakar da mutane da dama a duniya to don haka dai abinda muke so mu ce a gurguje cikin wannan ka'ida shine cewa duk abinda aka zo cikin wata shari'a akwai shi daga baya cikin shari'a mu aka ce babu shi wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim annabi yana dauke musu nauye nauye da kuma abubuwar su kasance akan su kumma a cikin shari'a su to wannan kenan mu ba umurce mu da shi ba sai abu na uku wanda misali cikin shari'a su ya zo amma cikin shari'anmu ba a umurce mu da shi ba kuma ba a hane mu da shi ba to wannan shine malamai suka yi sabani akan shi amma kuma shi ma zance mafi inganci za a yi aiki da shi saboda Allah bai kawo shi ba ya nuna bai da kyau kenan ya nuna cewa ya kamata mu dauki izina Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ko ba haka ba a cikin kissan su annabawa in mun dauka koko shi annabi Yusuf da ƴan uwansa amma zance mafi inganci annabawa ake nufi dan an kawo kissan annabi Yusuf da ƴan uwansa sannan kuma aka zo da su annabawan in mun ce ƴan uwan annabi Yusuf dukkan su annabawa ne fi qasasihim duka za su shiga cikin annabawa in mun ce fi qasasihim to shi annabi Yusuf da sauran annabawan da aka faɗa hatta idza stay asar rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين تو لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب a cikin kissoshin su akwai abin lura kenan Allah bai kawo shi ba kuma ya nuna bai da kyau to kenan ya nuna yana da kyau don inda bai da kyau da ya nuna muna bai da kyau a cikin alkur'ani to kaga sai suka ce to wannan za a yi aiki da shi da kuma ayar da ta cike cikin suratul nisa yuridu Allahu li yubayyinakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana son ya bayyana muku hukumce hukumce da ko ayoyinsa sannan ya shiryar da ku hanyar waɗanda suka gabata nagari kenan shine ake nufi alladhina min qablikum mutane nagari sannan kuma da ayar da suke kafa hujja da ita wato fa bi hudahu muqtadi an ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi koyi da abin shirya annabawa da suka gabace shi to nan akwai mas'ala guda biyu da zamu fitar a gurguje na farko ya anka ce yayi koyi da su kuma aka ce ya fi su akwai matsala sai malamai sai malamai suka ce abinda ake nufi duk an tattaro nasu mai kyau aka hada mishi kuma aka bashi abinda ba a basu ba dan shi an bashi alkur'ani su ba a basu ba kuma aka tattaro nasu mai kyau aka hada mishi shi yasa fi su to da aka ce yayi koyi da su an gane ko yayi koyi da su to koyin nan da su kenan dukkan ababen da suke cikin littattafan su nagari an ba da labarin su zamu yi aiki da su shi yasa ma ibnu abbas da ake kawo labarin sa ya zo sujada inda anka ce annabi dawuda wa kharra raki'an wa anab wa kharra ya faɗi raki'an yana mai sujada nan kalmar ta ruku'i sujada take nufi sai mun yi hattara a cikin sahihul bukhari akwai inda anka ce abin nan sajada sajdatan ana nufin yayi wato ruku'i man adraka sajdatan min as-sala wanda ya samu sajada cikin hadisi sahih al-bukhari amma na ruku'i ake nufi domin ba sujada ake nufi ba in ka samu sujada ita kadai baka samu raka'a ba kinan na ana nufin raka'a sannan nan ko an ka ce wa kharra raki'an ya fadi yana mai ruku'i na ana nufin ya fadi yana mai sujada annabi Dawud domin ba ruku'i ake nufi ba to kaga wani lokaci kalima ta ruku'i ta zo da ma'anar sujada wani lokaci kalimar sujada ta zo da ma'ana ta ruku'i dole dalibin ilimi kaga in bai nemi sharha ba da sanin abu sai zo ya fada cikin matsala to almuhimmu dai da Ibn Abbas ya zo wannan wurin tunda an ce annabi Dawud ya sujada sai sujada sai aka ce a ina ka same shi yace cikin alqur'ani aka ce to a ina sai ce Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi kai annabi kai koyi da su annabi sai koyi da annabi Dawud ya sujada ni ko sai ni koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko yawwa wallahu ta'ala alam akwai irin wannan mas'ala ma da ita wata mata ita ma ta zo inda ibnu abbas ta ce an ce an tsine ma masu sadar da gashi da wane ne da wane ne ta ce yana ina ya ce na cikin alkur'ani ta je ta karanta alkur'ani har karshe bata ganshi ba ta ce na karanta alkur'ani ban gane shi ba ya ce baki gane shi ba ta ce awo ya ce to bari in ga miki inda yake wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk manzo ya zo muku ku rike shi abinda ya hane ku ku bari to wannan yana daga cikin abinda umarnin da manzo ya yi ko hani yawa shikenan kina akwai cikin alkur'ani ke ce miki fahimta ba wallahu a'lam wato ita tunanin ta ga aya karara eh to ai shine matsalar su masu karancin ilimi ba su fahimta ana iya istinbatin mas'alu matsaloli wanda za mu zo kanshi insha Allah cikin matsalolin da suka zo gaba in Allah ya to masha Allah Allah ya saka da alheri amin mallan tambayar mu ta gaba me ake nihi da umum sannan kuma umum din nan shin shina da nau'uka ko bai da nau'uka to shi al'umum jiya mun tattauna kan shi amma akwai wata mas'ala da take da alaka da al'umum ba mu kawo ta ba shine akwai abin da zai zo yana nufin duka saboda dalilin an kyale shi malamai suna kiran shi tarkul istifsal في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال كديبة المحذب في علم أصول الفقه المقارن أستاذ الدكتور عبد الكريم النملة ترك الاستفصال أبر رربيوة في حكاية الحال بايا أنكاو لاباري كوتكين بعد لاباري ينزل منزلة العموم في المقال ينزل منزلة العموم في المقال زعر وكيش مسعين آمني ما لما يسونا في تدى ونن دا مثالي تند إن باب مثالي أبين بزين هي بتوغ في ليبا سي الله يتي وبالوالدين إحسانا إيا إيا أكيو تتاموسو تو بيتي مسلمي با بيتي كافري با سي ما لما يسوكا تتو كو ولو كان كافري كودا كافرين زا زا أكيو تتاموسو تند أي با تخصيصي با كما لاباري يكاو kuma ya kamata inda kafiran sun bambanta da musulmi ya bambanta su sai bai bambanta ba to wannan ka'ida ce cikin al'ummu sauran kuma jiya ya gabata
to Allah ya saka da alheri amin amin akwai mas'ala kuma ta al'ummu shin bayi waɗanda bayin kamar waɗanda suke bayi shin sun shiga cikin hukunci na shari'a ko ba su shiga ba kamar yanzu sallar juma'a an ce aje a yi sallar juma'a to bawa wanda yake karkashin wani shin sallar juma'a ta waje ba gare shi ko ba ta waje ba malamai suka ce asali in Allah ya magana har da bayi sun shiga ciki sai an samu dalilin da ya fitar da su ina fata an fahimta yawwa wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin bala akwai abin da suke ma al-khusus shi alkhusus din shi ma shina da anwa eh shi ma alkhusus mun yi abazancen shi cewa keɓance nassi ne aya ta zo ta ce ta haɗe kowa da kowa daga baya a fitar da waɗansu daga cikin su jiya bayani ya gabata akan wannan na'am Allah ya saka da alkhairi amin shi ma almutlaq wal muqayyad jiya mun yi bayani kan sa an yi magana akan shi yace abu na gaba fahwa isharatin to fahwa fahwa ishara abuna ana fahimta shi cikin nassi cikin nassi yana da nau'uka daban-daban don haka alfahwa kamar abin da nassi ya kumsa al'ishara kuma nuni zuwa ga wani abu amma ba tare da an ce nuni ba tare da an yi maka magana ba to sai nassi ya zo da wani abu sai ya nuna maka wani hukunci wanda duka za mu zo mu yi bayanin su a cikin misallan shi na'am Allah ya saka da alheri amin malam abu na gaba alkiyas na'am to kafin mu shiga cikin alkiyas shi wannan alfahwa din suna kawo shi da waɗansu abubuwa na farko akwai abin da suke cewa dilalatul iqtiran an gane ko dilalatul iqtiran shine a kawo abu haɗe sai malamai su duba su gani shin hukuncin su ɗaya ne ko ba ɗaya bane misali wa atimul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da na umra lillahi don Allah sai sun kace to umra wajibi ce mi addalili suka ce saboda an kawo tare da aikin hajji to wannan gaskiya malamai suna da magana akan shi mai yawa sai an an kuma dalilai tana yiwa wannan shi kadai ba zai isa bai nuna umra ta zan wajibi sannan akwai abin da suke kira cira dilalatul iqtida dilalatul iqtida shine abin da in ba a kaddara shi ba magana ta koma ƙarya kamar inda yazo was'alil qaryata allati kunna fiha mi aw was'alil qarya
kenan ba ita yawa ka tambayi alƙarya kaga bai yiwa a tambayi alƙarya sai dai a tambayi mutanen da ke cikin garin alƙarya kin was'al ahli alqaryat ahli ahli alqaryat allati kunna fiha to sannan kuma akwai abin da suke kira wato dilalatul ishara nassi ya zo amma bai faɗi abu ba amma ta karkashin shi za a fahimci wannan azumin wanda yake da janaba ya kwana da janaba azumin shi akwai shi ko babu suka ce akwai shi mi addalili domin Allah ya ce uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum Allah ya halatta muku ku zo zuwa ga matan ku da daddare to in karshen dare ne ka saro da iyalinka kana karewa sai aka yi alfijir yake to akwai kenan kaga Allah ya san cewa wannan dama ba za ka samu damar yin wanka ba kenan ko azumin ka ya ya ya ya abin nan eh insha Allah Allah ya saka da alheri amin malan alqiyas to alqiyas daga qasa ya qasu ne ko qasa ya qisu ko qasa ya qusu shine wato idan ya daidaita abu daga nan aka samo kiyasi ɗaya ne daga cikin rukunan usulul fiqh guda hudu waɗanda muttafaqun alaihi na ba ai sabani kansu ba sauran an yi sabani kansu wanda an kai ittifaki akan su alquran da hadith da al-ijma da al-qiyas sauran kuma zaka iske ko an yi sabani ko cikin asalin ko ko cikin wasu mas'alolin nashi ina fata an fahimta na'am Allah ya saka alaihi na'am to malam me ake nuni da al-qiyas murakkab to al-qiyas na farko dai yana da rukunai guda hudu an gane ko shi kiyasi yana da rukunai guda hudu na farko al'aslu al'aslu shine asali kamar yadda muka ce wato sanyu ko tushe wanda an samu hukuncin shi na farko ko ya zamanto illa shi ya zamanto nassi ya faɗe ta ko kuma illa shi ana iya istinbatin ta cikin nassi misali da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir ya ku da kuka yi imani innamal khamru ita giya to ita giyan nan ba a faɗi illar ta sa aka haramta ta ba sai suka ce ana fahimtar abin da yasa an karanta ta domin an ce mata khamr li'annahu yukhamiru al-aql domin tana rufe hankali tana hana shi aiki to kaga wannan illa ce da an ka fahimta daga cikin nasu to abu na biyu shine alfar'u far'i ya zamanto akwai illa kuma wadda za ta isa zuwa gare shi illan nan za ta isa zuwa gare shi misali mu samu giyar da ake yi na Afirka burkutu to ga farko ga asulu to ga illa da tasa aka haramta giya shine maye cikin burkutu akwai maye an gane ko to in an samu annasu an ka samu alfar'u an ka samu alhukumu sai a samu hukunci yadda giya ta haram yadda giya ta haramta wadda aka yi da inabi an gane ko to haka giya wadda aka yi da hatsi za ta haramta saboda suna sawon maye hukuncin su haramun wanda shi ake kira kiyasi wanda shi ma babi ne mai faɗi yana taimakawa wajen shari'a domin in ba dan kiyasi ba da zaka iske wadansu abubuwa ba za mu iya samun hukuncin su ba tunda sai ka iske yanzu duk in mun duba alkur'ani da sunna babu inda za mu samu inda an kace sunan burkutu yanzu to me a hukuncin burkutu sai dole an yi ta hanyar kiyasi to da wannan ne wadansu kalabiya su ce babu kiyasi musamman za mu zo cikin wasu karatuttuka na gaban in Allah ya so zahiriya da suke inkarin kiyasi wanda wannan magana tasu akwai dalilan da suke nuna cewa sun yi kuskure akan wannan mas'ala wallahu a'lam amin Allah ya saka da laili kina wannan shi ke nuna cewa kenan shi kiyasi waɗannan rukunan shi shine al-asl wal far wal hukm wal illa na'am waɗannan sune rukunan shi guda hudu ikon Allah yawwa masha Allah Allah ya saka da alheri amin wala ta'lilul wujud
na'am ta'lilul wujud suna nufin a bada hujjar kasancewar abu da akwai shi yanzu misali in ce wujud an yi ma wani mutum bulala ɗari an gane ko to me yasa aka mishi bulala ɗari saboda mi saboda ya yi zina to ai yin zina ɗin wujudi ne abu ne wanda akwai shi to shi kira ta'lilul wujudi an kafa hujja ko an kafa illa da abin da gashi ana ganin shi zahiri na'am na'am na'am Allah ya saka da alheri na'am تعليل الحكم بإلتين to kahin mu ta ta'lilul hukm bi illatin sai mu ji zuwa ta'lilul hukm bi bil admi abinda babu yana iya zamantowa illa yana iya zamantowa illa a ce babu abu shin yana iya haifar da wani abu yana iya haifar da shi misali mutumin da alkali ya kashe masa aure saboda bai ciyar da matar shi ba mi a dalilin da yasa kashe mai aure saboda bai ciyar saboda bai ciyarwa to ai ci- rashin ciyarwa abu ne wanda ba a gani Mhm.
to kuma ana kafa- iya kafa hujja da shi ina fata an fahimce Na'am.
ni na'am sai mu je mas'ala ta gaba na'am ta'lil bi illatayn ta'lil al-hukm bi illatayn to abinda ake nufi da ta'lilul hukmi bi illataini illa biyu shin an abu abu guda ana iya kafa mai illa biyu ko illa guda ake bashi ya za mu yi mu fahimci wannan dan shi ma eh gaskiya yana buƙatar to bayani bari mu bada misali misali biyu mutum ne da fitsari fitsari yana warware ko Allah fitsari yana warware Allah ko bai warware Allah yana warwarewa to kashi fa shi ma haka iska fa shi ma haka to kawai mutum na kawai da fitsarin shi da kashin shi da iska suka zo lokaci guda to cikin su wani na warware Allah eh wasu suka ce a dukkan su illa guda guda ne an ka ce a to ai ita illa hakikanin ta abu guda ne eh to kaga wanga in ba ai mutum mugun bugu ba ko ya shiga mugun hali bari mu bada wani misali wanda ba wannan ba gaskiya misali mutum ne matarka an gane ko matar mutum Mhm.
sai ta shayar da wata mace nono ai ta haramta gari ka Mhm. kwarai ko ba haka ba kwarai to kuma sai aka samu yar uwarka kanwarka kuma ta shayar da ita nono Mhm.
ai ta haramta gari ka Mhm. Kwarai.
to sai an ka samu wata kuma an ta- nonon yar uwarka aka tatso da nonon matarka aka tatso sai aka hada da aka cakuɗa sai aka bata ta sha to cikin so ne na haramta an gane ko eh to wannan shine malamai suka sa ta'lil bi illatayn amma dai zance illa guda ce tunda sun ka hade lokaci guda wallahu a'lam Allah ya saka da amin amin
wala ko da ka ga abin ga tahqiqil mana
to shi abin da ake cewa tahqiqul manat al manat shine al illa an samo shi daga anata shine allaka shay'a abinda an karata ya hukunci gare shi ita ko illa nan ne ake rata ya hukunci gare ta domin da ita ne ake cewa abu ya eh, tabbata ko bai tabbata ba mun fahimci wannan da kyau ko to an ce tahqiqul manat a tabbatar da illa kenan tahqiqul illa to wannan kuma ana tabbatar da illa ya zamanto wato nassi ya fito qarara ya nuna wannan ita ce illa ko ko an yi ittifaki akan wannan illa ne to ta wannan ne ake kira tahqiq a tabbatar da akwai illa kafin a tabbatar da hukunci ina fata an fahimce ni mu tabbatar da cewa burkutu tana sa maye kafin mu ba ta hukuncin giya Mhm, mhm.
na'am na'am Allah ya saka da alheri amin tanqihul manar shi kuma tanqihul manat shine tacewa at-tahzib shine at-tanqihu tacewa an gane ko wat tasfiya tacewa to eh, tahqiqul manat ma'ana eh, ta- tanqihul manat shine a tace illa yanzu misali abu gashi yana da sifofi daban-daban to mu yi kokari mu san wace illa ce ta sa aka haramta shi to yanzu ya zamu yi akwai masalikul illa guda goma wajen malaman usul fiqh wanda ba sai mun bi su ba amma wanga yana daga ciki yanzu misali zan zo in yi tanqih balarabe yazo ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe kauye na halaka na sadu da iyali na cikin azumin watan Ramadan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to eh, eh, kafara ta hau kanka to kafaran da ta hau kan shi ya zamu yi da ita me yasa sai malamai suka ce in muna son mu gane illa saboda kasancewa shi balarabe ne a'a saboda karance shi balarabin ƙauye ne a'a saboda kasancewa shi ya zo da rana ne a'a saboda ya zo ne yana eh, yana gaugawa yana eh, abin nan hargowa a'a saboda kasancewa ta eh, karuwa ne ba- matarsa ce ba karuwa su bace ba shi bane a'a illar da ta sa an ka ce wannan abin saboda yayi jima'i to kenan kaga an tace sifofin da ba su da huk- wato il- ba su da tasiri wajen tabbatar da hukunci abin da ke da tasiri shine yayi jima'i domin ko da ba matar shi bace yayi jima'i da ita wanda hukuncin zai tabbata eh to wannan shi ake kira wato tanqihul manat a tace yadda za a tabbatar da illa na'am Allah ya saka da alheri amin alan takhrijil manat takhrijul manat kuma fitar da illa kenan zaka yi aiki yin aikin da zaka fitar da illa kai da kanka ka gane menene a illar da ta sa aka haramta abu na'am yanzu misali in mun ka zo ga giya mun ka ce burkutu saboda an yi saboda tana hatsi ne ko daga hatsi aka yi ta a'a tun da hurama daga hatsi aka yi ta Mm, kwarai.
ko ba haka ba a saboda tana mi dage shi ma ai da hatsi ake yin shi to kaga a'a ba don saboda da hatsi bane saboda Afirka aka noma ta a'a saboda bakin mutun ya noma ta a'a saboda hatsin ba na dama na ban- ba na dama bane a'a ko ba haka ba to saboda mi saboda tana sawan maye to kenan yanzu sai wannan illa aikin da nayi na fitar da wannan illa to shi ake kira takhrij al manat bi ma'ana takhrij al illa Mm, na'am Allah ya saka da alheri amin abu na gaba malam na fayil alfarik nafiyul fariq shine a kore bambanci da Allah ce fala taqul lahumu uffin kakkace ma uwayenka ko iyayenka ko mahaifanka tir ko tar to sai mun ce wanda ya buge su da bugu da kuma cewa tar wanne ne fi muni bugu to shikenan sai mu bashi hukuncin bugu mu ce hukuncin sa haramun ne saboda babu bambanci tsakanin su da cewa tir ko tar bal ma ya fi shi mu- ya- ya fi shi muni an gane ko to wannan shine abin da malamai suke cewa na fiyul fariq wanda imamu shafi'i na kiransa alqiyas fi eh, ma'ana al-asl wanda kuma suka ce a'a daga lafazin aka fahimci cewa tunda shi wannan an haramta shi to eh, min- min babi aula mafhumul muwafaqa kenan min babi aula balli ma bugu eh wallahu ta'ala a'lam shine ibn hazm nan malam yake cewa ai nan ga ba a hana bugun su ba na'am kenan dan ka ba- dan ka buge su duk babu eh laifi to ai wannan shi daga cikin abin da an ka aibanta ma manhaji na zahiriya duk da yake masu malamai sun ce ba mazhaba bace saboda wanda bai ce ma iyaye ne carba ko tirya buge su da sanda kaga sanda ma tana iya kashe su Ah, to in ka kwarai ce bugu bai haramta ba ai kaga ka dauko babban magana babban shi yasa magana.
mazhabin na zahiriya ai matsala gare shi Akwai- akwai kuma matsala.
dalibai sai sun yi karatun ka'idodin usul fiqh da kyau don kasu fada ma mazhabin zahiriya gaskiya su yi ta babbako fatawoyi waɗanda za su zamanto matsala Allah ya- Allah ya muna mai kyau amen Mm.
gaskiya malam idan muka diba game da ɗalibai Mhm.
gaskiya suna maili wajen wannan Eh, matsala eh, sosai.
wato matsalar usulul fiqh ba a son a tsaya a karance shi don ilimi ne mai wahala Kwarai.
ka san ulumul ala matsala gare su gaskiya sanin ka'idodin ilimi yana da wahala shi yasa ba ko ne malami yanzu kaga ba duk malami ke tsaya karanta nahau ba gaskiya ba duk malami ke tsayawa ya karanta Balaga.
balaga da ka'idodin balaga da ka'idodin sarfu da ka'idodin eh, abin nan eh, ilmin lugha da ka'idodin ilmin adab ka gane ko da usulul fiqh da usulul tafsir da usulul hadith shi ko da in baka fahimce su ba karatun kana da matsala saboda bai haihuwa baka iya istinbati baka iya tafiya tare da zamani irin yadda ya kamata kuma kullum sai ya zamanto ilimin ka ya zamanto gurguntacce ilimi domin tare da lafazi kake kullun akwai lokacin da ba a saba ma lafazi akwai lokacin da dole lafazin ba za a yi amfani da shi ba sai an saba mishi wallahu a'lam amin saboda wannan ilimin malam ba na rago na ba shi sa don rago bai iya su.
To Allah ya- Dole ta shi bai ɗaya inda adda ɗan Allah ya tamshi.
kyauta musamman usul fiqh ka san muna ganin cewa ilimi ne wanda yayi karamci a wajajen mu A gaskiya.
kuma mallaman shi sai illa qalilan wallahi gaskiya Mm, kalli.
Allah ya kyauta.
yawanci muna nan ga dai yawanci in bai ba ka zo irin jami'a ta ba wani yawanci na'am galibi kamar ba ka kana samu shi akwai irin Mm, ma waɗanda ilmin usul ilmuka fiqh haka, ba ƙwarai Mm.
ko.
amma da Gaskiya.
yake yanzu dai ana ta bude jami'o'i har kasashen Mm, mu yes.
al'amarin yana da kyau kuma yanzu da yake duniya ta zan littattafan mm, malamai da dama zaka iske suna gabatar da darasi gashi nan a TV a radio a internet abin yana kawo Ah, gaskiya, sauki kwarai da gaske gaskiya.
Mm.
Mm, Allah wanda ya sa.
kuma yanzu dai ina ganin an- a duniya dai ban san wata ƙasa da ta yi fice cikin wannan ilmi ba irin ƙasar Mauritania Mustani.
Mm, su sun shiga gaba gaskiya game da wannan ilmin Mm, Masha Allah.
mm.
Bala Allah ya saka da alheri.
amin Abu na gaba ilhaƙil mas- maskut bilmantok.
To Me wannan ake nufi da wannan wannan?
mas'ala ce wadda karatun da akwai karkashin ta mai yawa ne amma dai Allah ya sa lokaci ya ishe mu ko nan mun ka tsaya abinda ake nuni da ilhaqil maskut abinda dama mas'alar su ibnu hazm kenan Aha.
abinda an yi shiru ba a faɗe shi ba amma sai a samu abinda nasu ya zo da shi cikin alqur'ani ko sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a yi ilhaqin sa da shi an gane ko to wannan yana da muhimmanci wannan ana samun shi karkashin mas'ala biyu na farko za a same shi tsakanin mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa in an ce mafhumul muwafaqa eh, kala hudu ne akwai mafhumul muwafaqa wanda yake min babi aula akwai eh, mafhumul muwafaqa al musawi misali min babi aula Allah ya ce fala taqul lahumu uffin kakkace ma iyayenka tir to bugu ai shine an min babi aula to sannan kuma misali da inda Allah subhanahu wataala ce innal ladhina ya'kuluna amwala litama wanda suke cin dukiyar maraya to kaga kona dukiyar maraya ko sayan mota da ita ko sayan abin nan abin da ake nufi da ya bata ta to kaga da ci da batawa eh, da kuma eh, yin caca da ita da abin da ya kamata kaga duk dai bata dukiyar ne Bata ta.
to wannan shine ake cewa almusawi wanda yake daidai to amma sai malamai suka ce dukkan su kala biyu ne akwai maqtu'un akwai maznunun shi al'aula akwai maqtu'un akwai mabnunun maqtu'un wanda mun tabbatar da cewa bugu ya fi cewa tirko carmuni to shi kuma mabnunun wanda ake zato sun ba da misalin sa da hadisi na sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na barra bin azib wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wato la yudhha bil awra ba ayin bil arja ba ayin layya da gurguwa sai ce albayyin ko bayyinun arajuha wadda gurguntatta ta bayyana an gane ko ibn Uthaymeen ya ce to wannan kilu in gurgunta bata bayyana ba ma'ana girgunta bata yi muni ba to kina ana yi da ita tunda ya ce bayyinun arajuha sannan ya ce walal amya banda al amya'u wadda take makamniya an gane ko wato bayyinun umyuha wanda makamta ta bamban- ta- ta bayyana sannan ya ce walal eh, maridatu bayyinun maraduha banda eh, rashin lafiya wadda rashin lafiyar ta ya bayyana sai ya ce eh, abin nan eh, eh, bayyinun eh, maraduha sannan ya ce wal ajfa al ajfa wadda ta rami al ajfa jam'in shi ijaf kamar da ya zo wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf kaga ijaf ajfa ita ce wadda ta bushe an gane kuma ana ta rami kwarai da gaske sai ya ce walal ajfa allati la tunqa a wata riwaya sai zo al kasira kaga an ce al kasira nan ba ana nufin wadda aka karya ba ana nufin wadda ta rami sabanin wani kaga in ya dauki larabci kawai sai je ya fassara da wadda ta kari alhali kunan al kasira ana nufin allati la tunqa sun kace allati la mukhalaha wadda ba ta ma'ana an kace ba ta da bargo ba ta da bargo nan ba ana nufin ba ta da kokoto ba don ba a samun dabbar da ba ta da kokoto Gaskiya.
ka ganin ma akwai mas'aloli da dama sun kace li du'fiha saboda ta yi rauni wa huzaliha an gane ko saboda kuma ta raunana kwarai da gaske huzal an gane ko eh, eh, rauni kenan da da hababba wato min babi hazala eh, in ji malaman lugha yahzilu ko hazala yahzulu sai a ce hazlan wa huzlan wa huzalan duka a larabci ana faɗa rauni to nan al-arja'u bayyinun dhala'u halike son in ce dhala shine wato gurguntatta shi yasa ma hadidi yace wa illam yudriku wato adh-dhali' sha'wa wato adh-dhali' adh-dhali'u shine gurgun jaki koda bai kai matsayin ba in garman doki to adh-dhali' an gane ko wanda yake in garma mai karfi to wancan mun ce bayyinun aradu hadu da yake bayyinun dhala'u hani mu ba- mu gyara hadisin hadisin imamu tirmizi ya kawo shi imamu abu dawud ya kawo shi cikin sunan imamu hakim ya kawo shi da imamu nisa'i eh, cikin al-mushtaba sannan ma imamu malik ya kawo shi a cikin muwaqqa malik an gane ko da imamu al-hakim ya kawo shi cikin al-mustadrak ba wannan ba eh, inda mas'alar mu take al-amya'u an gane ko al- al- al-awra'u afwan bayyinun awaruha al'aura'u ce ce zo cikin hadisi wadda take mai ijiya daya to ina ga makamniya min babu aula to sai malamai suka ce to kaga ita min babu aula ne amma mazununu na akwai zato ciki ba tabbas bane mi yake nuna ba tabbas bane suka ce saboda tana yiwa manzo ya ce al'aura'u ba ta gani da ijiya ɗaya kenan ba za ta iya cin abinci ta koshi ba to amma mun ce al'awiya'u min al'amya'u makamniya min babu aula ko ba haka ba suka ce to ba tabbas bane saboda tana yiwa ita wadda ba ta gani mai ita zai iya kawo mata abinci ya ajiye mata saboda ya san ba ta gani ya bata abincin da mai iji mai ido ɗaya ma ko mai ido biyu ba za ta same shi Ba ba za ta same shi ba.
sai yasa suka ce to wannan ana sai an danganta shi zuwa ga sato sai mas'ala ta gaba mas'ala ta wato mafhumul mu- al-muwafaqa wanda yake musawin amma mazununun mazununun shine daidai suke amma ana ganin zato ne ake yi ba a tabbatar su 100% ba wannan kuma malamai suna bada misalin sa da hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi ibn umar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man a'taqa nasiban lahu min al-abd duk wanda ya yantar da wani rabo nashi na bawa duk da yake yazo wata riwaya shaqisan an gane ko wani rabo wato rabin bawa kenan ko kuma shiqsan a riwaya ta Imam Tirmidhi ko kuma eh, shirkan lahu an gane ko ma'ana yazo dai da lafuzza daba- daban-daban akwai shiqsan akwai shaqisan akwai shirkan can a wajen Imam Tirmidhi wajen Bukhari akwai shaqisan shaqisan wajen Imam Bukhari da nasiban ma'ana dai wanda ya yantar da rabo na bawa min al'abd na bawa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana lahu fa kana lahu min al-mali ma yablughu qimatahu yana da kuma abin da zai kai kimar wannan bawa yace to u'tiqa min min malihi za a yantar da wannan bawa daga dukiyarsa an gane ko wa illa in ko ba haka ba ataqa minhuma ataqa abin da ya yantar ya yantar ma'ana in ka ce ma bawanka na yantar da rabinka tun da rabi gare ka wani yana da rabi to sai aka ce to in dai kana da dukiya za a karɓo rabin dukiyar a biya a gare ka domin musulunci na son yantuwar bayi ina fata an fahimci ni to wannan hadisin eh, Imam al-Bukhari ya kawo shi an gane ko sannan ma Imam Muslim ya kawo shi da Imam Tirmidhi Eh, to amma eh, malamai anan da suke fitar da mas'aloli akwai wata riwaya da ta zo eh, mamlukan bawa to sai suka ce to nan wajen ‘yantar da bawa da ‘yantar da baiwa ai daidai suke kenan sai suka ce ana iya in ma baiwa ce ka ‘yantar da rabinta tunda mamluk kaga bai ɗaukan ba a ce mamluka ba abin mallaka ka duk ke abin mallaka da hausa yana iya ɗaukan hammaci da namiji amma dai shi mamluk ba a ce mamluka ba kenan namiji ake nufi sannan min abdi ko fi abdin a wata riwaya bawa ake nufi kaga nan abdin ba a ce ama ba baiwa to sai waɗansu malamai suka ce to ai ita baiwa ma ita ma za a iya kiyasin ta anan sai zaman to mafhumul muwafaqa ne amma al musawi don da bawa da baiwa a cikin bauta abu guda ne to sai amma malamai suka ce to wannan hukuncin da muka bayar akwai dan zato ihtimal da'if wanda zai zo akwai bambanci tsakanin bawa namiji da baiwa mace saboda tana yiwa shi namiji in an yantar da shi yana iya kawowar gudunmuwa cikin tafiyar addini da waɗansu abubuwa waɗanda yake iya yi wanda mace ba za ta iya yi ba shi yasa waɗansu malamai suka ce to duk da yake murnin jihar da cewa da baiwa da bawa duk hukuncin su ɗaya amma ba ɗari bisa ɗari ba saboda ihtimalin namiji yana iya waɗansu ayyuka wanda mace ba za ta iya yin su ba to kaga wannan shine malamai suka rarraba su mafhumul muwafaqa wato abin nan al'aula maqtu'un da maznun wanda ana zaton shi da wanda an kuma an yanke kamar yadda muka bada misalai na aya da kuma wancan hadisi da kuma mafhumul muwafaqa al-musawi wanda muka bada misali shi da dukiyar maraya da kuma wanda akwai zato cikin shi shine wanda wanda da muka bada misali na wannan karshe na yan taddabawa shi ko wancan mun bada misali da cewa fala taqullahu ma uffin bai halatta kace musu tar car balle ka buge su ba shi ko wancan mun bada misalin wanda mafhumul min babi aula ne amma kuma wato akwai zato da yake shiga cikin shi shine cewa da an ce al'aura'u wato wadda take makamniya waɗansu malamai suka ce to al'aura'u mai ido ɗaya makamniya min babi aula amma akwai ɗan ihtimali da'ifi don tana yiwuwa ba don saboda idon bane ma'ana ita tana iya samun abinci ta ci ta yi mai fiye da wadda adda ido ɗai saboda mai ita zai kula da ita ya san in bai bata ba za ta mutu waccan kuma ana ganin tana da ido ɗai za ta iya yin kiyo ko da ba kiyo mai kyau ba to shi na malamai suka kawo wannan al-mafhumul muwafaqa don saboda mutum ya san ya kaso kashi hudu ina fata an fahimce ni mai so kuma sai kuma cikin littafin usulul fiqh da dama duka zai ga sun kawo misalai da dama a karkashin wannan mas'ala an gane ko na gaban su ban sani ba akwai mafhumul mukhalafa shi kuma mafhumul mukhalafa wanda za a fahimce shi na sabanin abin da nasu ya zo da shi ma'ana nasu ya zo da abu amma sabanin shi za mu fahimce shi ta karkashin nasu shi kuma guda takwas ne yanzu lokaci ba zai ba mu dama ba amma za mu faɗe su idan muka dawo rabin hutu sai mu tashi akan su na farko abin da suke kira mafhumul hasr mafhumul hasr shine abin da an takaitar da shi sannan kuma akwai mafhumu sifa akwai mafhumu shart akwai mafhumu ghaya akwai mafhumu zarf akwai mafhumu adad akwai mafhumu illa sannan akwai mafhumu laqab to duka guda bakwai din nan takwas din da muka faɗa bakwai din duka ana aiki da su sai dai wajen jeranta su a yi saɓani wanne ne fi wani ƙarfi amma kuma shi na takwas din shine aka yi saɓani wato ba a aiki da shi sai in ya kasance yana ɗauke da wata ma'ana wadda tana iya zamantowa illa kenan yu awwalu bi mushtaqin an gane ko za a iya maida shi kamar mushtaqi tun da shi ba mushtaqi na ba sai a fitar da illa a karkashin sa to insha Allah ta'ala saboda lokacin mu ya matso waɗannan almafahimu guda takwas na mafhumul illa insha Allah ta'ala a darasin mu da zai zo sai mu tashi akan su mu ci gaba da karatun mu insha Allah ta'ala yake muna da minti uku na'am abin da ya rage muna insha Allah na'am idan wannan hukunci malam kama bangaren cin dukiyar maraya da an kawo misalin shi na'am saboda kaga aya ta yi bayanin cewa ci ci na'am to amma mutane wasu suna shigowa da wasu hanyoyi daban-daban kau ka sai mota ka ce ba ci kai ba tun sai mutum tun da ci an kai an ka ce in mutum ce ya ci na'am ko kai sutura yawa to ko kai aure yawa ko mutum ya zo shi ko mutum ya caca yawa shi ko sha giya yawa ga sunan dai abubuwa to duk da yadda an kai eh in mutum ya ɗauki dukiyar maraya haram to in ya ya sa sutura to sawa sutura shi abu ne wanda yake amfanin kansa yi to ta to da dama-dama amma in mutum ya ɗauki dukiya maraya haram in ya je ya caca da su ko sha giya to ya ƙara wata haram shi yasa abin babu wanda adda dama duk wanda ya ci dukiya maraya jahannama innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara kaga wanda suke cin dukiya maraya zulman ta hanyar zalunci kaga wannan ya kawo shi mafhumu sifa ne kenan wannan ya nuna in ka ci dukiyar maraya ba ta hanyar zalunci ba to nan kuma ba a cewa kana cin wuta sannan nan zulman kenan wanda ya ci ta ta hanyar kasuwanci masa ma'ana aiki yayi aka biya shi to wannan bai ci ta ta hanyar zalunci ba shi yasa Allah yake cewa ولا ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف kaga shi yasa an kace ayyaci da wato abin nan hanya wadda take shari'a bata haramta ta ba ta ma'rufi kenan to kaga nan zamu fahimci al-mafhumu sifa anan ga sannan an kace inna ma ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta to wannan ya ce to ainihin kuɗin da ga suna ci ni ban taɓa ganin in sutura ta ban ga wuta ta kama ba in kuma tuwo ne ban ga wuta cikin shi yana kama cikin bakin su a ana nufin al'amarin wato akwai majazul mursal alaqatuhu bi itibari ma sai kunu kenan zai zama to can gaba ranar tashin alkiyama wuta ake nufi ana iya samu abu suna yanzu amma da sunan abin da zai kasance zuwa gaba kuma ko qur'ani ya tabbatar da wannan ko dan qur'ani sai ya yarda da shi annabi nuh a cikin suratu nuh Allah ya ba mu labari yace wa qala Allah ce wa qala nuhur rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kaga yace Allah in ka bar su yudillu ibadaka za su batar da bayinka wa la yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi kowa ba sai fajiri wanda yake kuma kafiri alhali yaro lokacin da aka haife shi ba a ci mishi fajiri ba a ci mishi kafiri sai lokacin da ya balaga in ya butulce to amma bi itibari ma sai ya kunu shi yasa aka ce wato za su haifi kafirai to kaga wannan shi yasa aka ce wuta ce suke ci ana nufin ranar tashin alkiyama za su ci wuta wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin amin Allah ya sanya albarka a cikin wannan karatu nam Amin.
anan ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala za mu je hutu na minti goma insha Allah idan mun dawo malam zai ci gaba da inda an ka tsaya saboda wannan yana da buƙatar bayani sosai Haka.
duk da bayanin da an kai amma dai Ha- dole sai an sake haka shi ƙara mafhumul fata.
mafhumul Saboda malam ya al-mafahim zakulo daga cikin ababuwa ɗaiɗaiɗai har guda guda takwas wanda kuma ga lokaci ya yi mana halin nashi gaskiya to ne insha Allah ta'ala malam mun bi ka bashi bi izinin Allah to Allah Allah ya bamu ikon biya
insha Allah ta'ala yan uwa insha Allah nan da minti goma za mu dawo insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh